أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم السائبة بالمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فأبونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يا رسول الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يهوداوا suna tambayar ka wai in kai annabi ne ka zo musu da littafi mana daga sama wanda zai nuna wannan littafi daga Allah yake to Allah ya riga ba su amsar wannan yace ga littafi nan a hannunsa sai an kawo wani littafi a nan wai gaba ɗaya za a saukar da shi gaba ɗaya jumlatan laurani jari alquran jumlatan wahida su kabul asharaf da su fanha shugabanni yahudawa suke amurwa Allah wannan irin ta'annufi shi kabin ashraf wani mugun mutum ne daga cikin yahudawa a lokacin da aka yi yakin badar aka kakkashe mutanen kafiran makka guda saba'in aka ɗaure guda saba'in ya je ya zuga mutanen makka ya ce na amfanin rayuwarku bayan an kashe suwa ne suwa ne suwa ne me zai hana wannan mutum yana wajenmu ya dame mu ku ya bar wajen ku ma ba har yanzu bai bar ku ba me ake jira ne ba za a haɗa kai da maganinsa ba to aka shirya wannan sai kawo da shirin ya dawo to ya riga an riga an kulla yarjejeniya da annabi da yahudawa tun saukarsa an ɗaura alkawari ba za su taɓa shi ba ba za su taimaki wanda zai taɓa shi ba shi ma ba zai taba su ba ba zai tafi ko da zai taba su ba akwai alƙawarin zaman lafiya tsakani to gashi ya je ya warware alƙawari a boye annabi kuma sallallahu alaihi wasallama tunda ya shirya masa wannan sharri ba zai kyale shi ba kuma ya fito fili ya masa wani abu sai ya ce ya warware alƙawari ya ya yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne a cikin ku zai mini maganin kawun ashraf yayi sharri ya yaƙi Allah ya yaƙi manzon Allah Muhammadun Maslama ya ce ya Rasulullah in kai min izini in faɗi komai ba komai zan yi maganin sa sai je kake faɗi komai ba komai sai je ya same shi ce ranka da dai na zo neman bashi ka san mutumin nan tun da ya sauka cikin mu abin da ya fi ƙarfin mu ya zo ya same mu kullun neman kuɗi yake dama mun ga dama mun ga mun yi ta faɗa ya dama mun ga ni bashi zaka bani ya ni ba zan baka bashi ba zan baka bashi sai dai idan za ku kawo jingina yace kamar mai kenan ki ko matan ku kawo jingina mace a baran kai da yadda kake da kyau din nan wani mahaukaci zai kawo matan sai ba shi jingina ku kawo ƴaƴan a ai ƴaƴan mu in mun kawo suna wasa da yara yara za su dinga musu gori cewa ƴaƴan jingina ƴaƴan jingina ni da in ka yarda muna da makami mu kawo maka ya zama shi ne jingina ne ya ce ku kawo to tun da ka riga ka san shanin namu kamar asiri ne in ka yadda gobe zan kawo bayan magariba ki duk kawo yake da zai fi wani masalama ya zo da sahabbai guda biyu ya ce zan je in ji abin da zan yi amma zan jawo shi in za mu fita muna magana muna hira da shi zan ja kansa in ce ina jin kamshin turare da kun ga na ja kan nasa na haɗa gajinsa ku kawo tukuri ku sare mini kan tambansa shi gana sai ya zo da samarin nasa ya zo da makami sai ya ce to na ya magana sai matan sun ce wa yake maka magana yanzu karka fita da daren nan ya ba kuma ai abokina ne mun riga mun yi alƙawari da shi zai zo dama karka fita da daren nan in ji matar ya abokina ne da mun alƙawari da shi sai ya fito sai to sai mu tafi zan gurin da za a karɓi makamin ina tafiya shin kan kai an gone ina jin kamshi tare da kai sai sai da suka yi za su iya kama gajin kan kai dinnan wata kila an gone wani irin tare da ke jin kamshin sanan da ya kama gajin sai samari suka tsare kankan banza to shi ne da yahuda suka ji tsoro tun daga wannan lokacin to si wannan banzan su ne suke damu manzon Allah yana ce wai me yasa in shi annabi ne ba zai saukar musu littafi daga sama yadda annabi Musa ya karɓo allunan at-taura daga wurin Allah ba yasaluka alul kitabi an tunzila alayhim kitaban min as-sama'i fagar sa'adu musu akbar min zalika ya rasulullah kai hakuri yahudawa da ma wannan yin abu sun riga sun gada ne wajen iyayensu da kakanninsu ai sun tambayi musa abin da ya fi haka girma ma sun ce wajen nuna musu allah ai wancan ya fi wannan girma fagar sa'adu musu akbar min zalika fa qalu ajin allah jaratan suka ce suna son annabi musa yana zuwa yana jin maganar allah su suna son su ma su ga allah sai allah ya sako tsawa ta halaka su ta halaka su annabi Musa ya ce Allah kuka ya Allah ai ni naji kunya na ɗebo mutane na zaɓo su saba'in kana da iko ka kashe su tun daga can gida amma yanzu sai da muka zo na ka kashe su in mutane sun ce ni na kawo da don a kashe su wa Allah ka raya su sai Allah ya raya su to shine Allah shine yanzu Allah yake gaya mana halin nasu fakaru wani Allah jaratan da suka faɗi fa aka zan haka fa aka zan musta'iqat bi zulmi sai tsawa ta sauka akan su ta halaka su saboda zalincin su sannan sai Allah ya sake kuma ba asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun sai Allah ya sake raya su yace amma laifin da suka yi din nan to su kashe junan su shine neman gafarar su su mattakhadhu ilahin ba'di ma ja'ahum bayyinat sannan bayan nan da annabi Musa ya tafi zai karɓo musu littafi sai suka bauta maraki dan maraki a bayan suka mai da shi Allah su ina ina lissafa maka laifin su da laifin iyayensu da kakanninsu ya Rasulullah su mattaka idan ba da maji aka bayyana su bayan sun gane Allah shi ya aiko annabi Musa a gaban idon su Allah ya halakar da Fir'auna suna gani sun ga mu'jizozi iri iri amma duk da haka sai suka suka bauta dan maraki lokacin da ka tafi fadan Allah su mattaka yin ba ma jarruwa fa fauna azani waɗannan laifuka laifuka ne duka sun nemi gabara na riga na musu gabara waɗannan su mattaka yin ba ma jarruwa fa fauna wa atayna musa sultanan mubina sai muka ga muka baiwa annabi Musa hujja bayyananniya ta halakar da fir'auna da bayyana mujizozi da da daukaka a kansu gaba daya
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبيل واخذنا منهم ميثاقا غليظا sannan ina gaya maka laifukan yahudu ne kakannin waɗannan wanda suke damun koyi kai in kai annabi ne kawo littafi rubutacce gaba ɗayansa daga Allah ina gaya maka laifukansu wani suka gada wajen iyayensu da kakanninsu warfana fauka bukura misaki lokacin da annabi Musa ya karɓo littafi daga Allah a taura ya karanta musu sai suka ce kai kai kai wa zai iya yake da wannan littafi yayi zafi Allah ya ce yayi zafi eh to yayi nauyi ko ya to bari mu nuna muku abin da yake wannan nauyi sai Allah ya sa aka tikkibo katon dutse gurgurun yawan mutane sai ya ce to ko ku karbi littafi ko ku karbi wannan ko ku karbi littafi ko ku karbi wannan maza maza suka fari ce mun karbi littafi mun karbi da sai suka yi sujjada so ido ɗaya na kallon faɗo wani dutse ido ɗaya ya sujjada ya sujjada to kun yi alkawari kun karbi littafi eh mun yi alkawari kun yi alkawari kun karbi littafi eh to shi kenan na ɗauke dutse na mai inda yake kina lagi wa rafa'na fawqahum turan misaqi wa idza kana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma bila lakum tattaqun to sai suka yi tsawari za su yi aiki da taura sai aka dauke dutse bai faɗo kan su din ba ka mai da shi inda yake wa rafa'na fawqahum turan misaqi saboda alƙawarin suka yi za su yi aiki da littafin at-taura wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum la ta'tu bis-sabt wa kunna lahum kullu babu sujjada lokacin da muka yi musu wannan wancan gafara lokacin da za su fito daga ciwo su shiga gari muka ce to lokacin za ku shigo gari ku shigo kuna masu sujjada sai suka zo suka suna jan gindi ba su yi sujjada din ba su kai ja da gindi nan ma sun saba mana wa kunna lahum la ta'tu bis sabt su ne yahudawan dai har yanzu a zamanin annabi dawo da kuma tun da yake a cikin addinin su ba a aiki ranar asabar na haramta mu cin kifin da aka farauta ranar asabar sai suka yi dabara sai su je ranar juma'a da la'asar su sa tarkon kama kifi su ajiye ko su tona rami domin ranar asabar kifi din fitowa zai don jarraba yau masabtim shurra'an wa yau malafi da lata kifi ranar da ba ranar asabar kifi da wuyan samu amma ran asabar ga suna a waje da yawa saboda jarraba to sai su tona rami ranar jumma kifin ya gangara ya fada ciki to ba za su zo ba sai ranar lahadi zo su ɗebi kifin ko kuma sa tarkon kama kifi ranar juma'a da yamma ba za su dawo su su ɗauki kifin da suka kama ba a tarko sai ranar lahadi sai mutane su ne musu wa'azi wallahi Allah ba a masa wani wannan da abin da kuke yana wato kuna wa Allah dabara kenan Allah ba a masa wayo ku daina in ba haka ba Allah zai halakar da ku sai masu wa'azin nan sai Allah ya ce musu لم تئذون قوما الله مهلكهم او مؤذبهم عذابا شديدا قالوا ما اذن ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون suna faɗa suna musu faɗa to sai na ruwan to sai suka kashi uku ga masu yin laifi ga masu hanawa ga masu shiru to sai da aka zo kama su sai ya mai da su biroyi kunu iradatan kafi da suka zama biroyi su wanda suke farautar ranar kifin waɗanda suka hana kuma Allah ya tsayartar da su wanda suka yi shiru kuma an yi shiru ya aka yi ba a sani har yanzu to shi ne yake cewa wa kullu la kullu babu sujjadan wa kullu la ta'addu bis sabt kar ku yi shigin kama kifi ranar asabar mun hana amma duk da haka sun yi wasu man alqaryati allati kanat hadiyat albahri idh ya'tuna fi sabti idh ta'tihim hidanu yawma sabtin shurran wa yawma la yasman la ta'tihim kadhalika nabluhum ma kanu yasqun falamma atu amaru anu qulna rabbunu qiradatan kafirin sai aka mai da su biroyi wanda suka yi din kuma bayan nan suka hallaka ba wai irin biroyin da suke bata mana gona su ne waɗancan ba waɗancan sun hallaka da suka zama biroyin an harkar da su sai biri yanzu wajen mutumin da ya sani yana yana nuna cewa ya san shi amma shi mutum ba zai gane ba ya riga ya zama biri وقلنا لهم لا تعبدوا بالسبع واخذنا منهم ميثاقا غليظا mun riƙe alkawari da su mai ƙarfin gaske cewa in ka zo za su yi imani da kai in ka zo za su yi imani da kai kuma za su yi bayanin ka wa mutane mun yi wannan alkawari ba gashi yanzu ko sun warware alkawari ba su yi imani da kai din ba suna jayayya da kai
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبما نقضهم ميثاقهم saboda warware alkawari da suke yi waɗanda ka jin nan wani jin misakan wa kufrihim bi ayatin lahi da kafircewa da suke yi da ayoyin Allah sun kafirce wa ayoyin Allah alkur'anin da ka zo da shi sun kafirce sun ce sai dai an kawo musu wani wa qatli mulambiya zamanin da kuma kakannin nasu ai laifin su bai tsaya a nan ba sun kashe wa annabawan mu su suka kashe annabi zakariya su suka kashe annabi yahaya sun kashe annabawa da yawa ko yahudu wa qatli mulambiya bi ghairi haqqin alhali ku annabawa ba sa laifi balle ka yan naban ai laifi suka yi mun su kashe su sun kashe su ne ba tare da wani laifi ba wa qaulihim qulubuna gulu da izgili da suke maka idan ka musu magana ce mu zuciyar mu tana kulle irin wannan maganganun naka ba ma jin irin su kamar yadda mutane nan suke shu'aibu ne ga maza ya shu'aibu ma nan kauka sai rabin ma ta kudu mu ba ma jin irin wannan maganganun naka zuciyoyi ba kulle suke in ka zo wannan irin maganganun naka ba ma jin su zuciyarmu tana kulli ba sa irin waɗannan su suka su na tara musu laifuka wa qaddimu lam ya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulub bal taba Allahu liya bi kufrihim fala yu'minu illa qalila ai ba zuciyoyin ne suka kulle kansu da kansu ba a'a kalla barra da ala qulubihim ma kanu yaksubuna abubuwan da mutane suke aikatawa su suke zuwa musu datti a cikin zuciyoyinsu miyagun ayyuka amma duka waɗannan Allah ya ce shi da kansa ne ma ya liƙe musu zuciyoyin saboda fishi da ya yi da su ba'u bi ghadabin ala ghadab saboda fishin da Allah ya yi akan waɗannan laifuka sai ya kulle zuciyoyin ba za mu ji wa'azi ba in an yi magana Allah ba sa ji bal tabarra Allah ya bi kuma saboda kafircin nan nasu Allah ya liƙe zuciyoyin fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu ga wasu abdullahi bin salamin da sauran yahudawa da suka musulunta
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima ina gaya maka laifin yahudu dai bayan wannan kafirci da kaji na gaya maka da warware alƙawura da na gaya maka akwai ma wani babban abin da suka yi wa kauli ala maryama buhtanan azima da mummunan magana na yanke da kazafi da suka yi wa maryam buhtanan aziman ƙarya babba mai girma da suka yi wa maryam suka jefe da cewa suka jefe da da lalata auzu billahi sun ce wai ta ba ta da miji ta yi ciki ta aihu saboda haka wannan dan na dandali ne ta yi kaza kaza kaza ta samu dan auzu billahi tare da sun ga mu'jizozi da irinsu ɗaya mu'jiza kututturan dabino busasshe ta jingina jikinsa nan da nan sai ya zama dabino mai yaya aka ce huzi ilayhi jiz'in nakhlati ki girgiza wannan dabino ya zubo miki kici suna ganin wannan mu'jiza sannan kuma da suka nemi ta ba da bayani yaya ta yi ta aifida ba ta da miji ba lalata ba to ta wace hanya ta samu ɗan sai Allah ya umurce da ka rufe bakin da ka ta yi magana ta nuna cewa ɗan yi yi bayani kuma sai ya yi bayani me ya ce ƙara inni abdullahi atini alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsini bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya duk wa'annan maganganu ranan da aka yi annabi Isa shi ya faɗi waɗannan maganganu don ya kutar da mahaifiyarsa cewa wannan abin da ta samu wata aya ce daga Allah kalima ce daga Allah ba lalata ta ta samu ɗan ba gashi ya barrantar da ita amma duk da haka yahudu wasu yadda ba sun kullum suna ce masa suna kira su alfa'ilul fa'ilati suna gaya masa maganganu masu muni annabi isa da mahaifiyarsa zaman lafiya ya gagara sai da suka kaura suka koma misira suka samu zaman lafiya da maryam da isa din a waɗansu shekaru a kurin bi ayatin la qadhibu lam bi ghairi haqqin qawlin qulubuna wa bi kufrin wa qawlin ala maryama buhtanan azima mu babban magana babban ƙarya da suka yi mata suka yi mata ita maryam din wata rana wani ba wani ba nasare mishan ya gamu da wani malami akwai wani labari da muke ji ɗaya daga cikin matan annabin wai an ce an yi mata magana akan da wani mutum suka yi tafiya har aka yi maganganu sai ai ba haka bane ai haka ne wai mai sunanta ne ke wanda kake faɗa sunanta Aisha matan mai gidan muke da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai su manyan mata da suka yi a duniya guda biyu ne ya zo abun mamaki aka jefe da irin waɗannan maganganu maryam an jefe da wannan irin magana da kai zo ka faɗa yanzu ita ma matar manzon Allah da an jefe ta da magana irin wannan to yanzu kana so in maka amsa da hankali ko maka amsa da ilimi na addini ije a da hankali ije to da hankali mata ne guda biyu aka jefe su da sun yi lalata sun aihu an jefe da sun yi lalata sun biyu ɗaya tana da miji ɗaya ba ta da miji mai mijin nan har ta rasu bata aihu ba wanda ba ta da mijin nan ta aihu sai ta ba wannan za ki ba ne cikin ilimin addini kito ilimin addini ga ilimin addini ga ya ce dukkan su kubutattu ne dukkan su kutattu ne dukkan su ba wanda ta taba yin lalata maryam ba ta taba yi ba uzu billahi balle fa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar da a ɗakin ta ake saukar da al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaka mubarra'una mimma yaqulun ai matan banza abin da Allah faɗa dangane da Maryam kenan ta dangane da Maryam da آخر فرجها ونفسها في روحنا وصدقت بكلمات ربك كتاب وكانت من القانتين جد الله يكون كذبه قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الزن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما yana daga cikin laifukan yahudu kirarin da suke yi suna ce mu ne muka kashe isa dan maryama manzon allah ba kuke manzon allah ne ba wato ta hanyar gatse so kira shi manzon allah ne ta hanyar gatse wargi da istizai inna qatala al-masih isa ibn maryama rasulullah a nan kamar yadda fir'aun yake cewa inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun wannan manzon naku da aka ce an aiko muku to ma wakati ne yana zagi iyayen mutane tun da yake rabbukum wa rabbu abaikum lawali ko ku kawo misali da kafiran quraysh suka ce ya ayyuhal nuzila alaihi dhikru innaka innaka la majnun to wannan istizai ne wargi ne ko kuma a'a rasulallah din nan Allah ne ya faɗa domin ya girmama Isa kowa ya ji dai Allah da kansa ne yake cewa Isa rasulallah Yahudu ba ba suna kirarin wai sun kashe Isa na Maryama Isa na Maryama nan ba wanda yake manzo na ne to wannan jumlar in Allah ne ya faɗa to ya faɗa ne don ya nuna girman annabi Isa a wurinsa kowa ya ji yahudu sun yi laifi sun kashe isa dan maryama isa dan maryama manzo na din nan ba rasulullah ko kuma sun faɗa ne su yahudu istiza ba kun ce isa dan maryama manzo Allah ne to mu ka kashe mu ka tsire suna kira ni ina cikin laifin Allah ce wa ma qataluhu wa ma salamu ƙarya suke yi ba su kashe isa ba ba su tsire isa ba walakin shubbiya da sai dai su an rikitar musu da al'amarin su ne wa inna alladhina salafu fi lafi shakkin min ma lahum bi min ilmin lati ba azamma ma qadaru yaqina wa inna alladhina salafu fi wanda suke sabani a cikin sha'anin sa lafi shakkin min har su ma yanzu a cikin shakka ne wa ma qadaru yaqina ba su kashe shi akan yaqini shine su kashe shi ba annabi isa alaihi salam lokacin da abin ya kamari shi dai turan da aka haife shi ya gaya wa duniya da ikon Allah cewa shi manzon Allah ne turan da aka haife shi to ya kama aiki yana da shekara talatin ya yi wa'azi na watanni ishirin da ‘yan kai kusan kusan wata talatin yana wa'azi shi annabi isa alaihi salam kusan shekara uku kenan yana wa'azi to da abin ya yi zafi a cikin ikon Allah Allah yadda ya ga dama shi Allah yake shi Allah fa ƙarin limami ne a lokacin nan Isa yana cike da darajojin sa din nan a wurin Allah wane mutum ya taba shi amma haka Allah ya ga dama a lokacin Allah yana da ikon nan nasu kakke wanda sai ya ga dama komai ya faru amma kuma sai Allah ya yi haka din saboda ganin damansa shi Allah yadda ya ga dama yake yi to da abun yayi tsanani yahudawan suka damu suna zagin zaɗin to sai ya la'anci waɗansu sai suka zama biroyi da hanzirai to rannan kan fa sai fushi ya tashi kaji wannan sai an kashe shi sai an kashe shi sai an kashe shi sai an kashe shi suka rasa yadda za su yi kashe shi ne to akwai maganganu a ciki amma dai wanda aka fi zaɓuwa su zan faɗa to sai suka shiga cikin ɗaki su goma annabi isa da mutanensa to sai wani ƙauli ɗaya wanda daga cikin mutanen isa munafiki ne sai ya je ya gaya yahuda ni zan nuna muku inda yake shi kenan ƙauli na ɗaya kenan ƙauli na biyu kuma su yahudawan ne suka ɗauko wani mutum sun gane inda annabi isa yake suka ce ya shiga ɗaki ya fito da shi a kashe shi ya shiga ɗaki magana fassarar magana na farko shi wannan munafikin da ya nuna wa yahudawa inda isa yake sai ya shiga ɗaki da ya shiga ɗakin sai aka jefa masa kamannin isa yahuda suka daɗe ba su ga ya fito ba sai suka shiga da suka shiga kamun su shiga dakin Allah ya ɗauke isa ta sama amma sai ya sa wa shi munafikin kamannin isa a fiskarsa amma a da kan zabu aka yi fiskarsa ce kawai take kama da isa sun kashe shi akan sun kashe isa suka mutu wanda suka ja to ba haka ba shin lokacin da muka shiga mu nawa ne yanzu kuma da muka fito mu nawa ne shin isan ne kuwa jikan jikin da ba jikin isa ba ne sai da suka haƙura suka fiska suka fiska ta isa amma suka yi lallai jikin da ba na isa ba ne magana na ɗaya na ɗaya kenan magana na biyun kuma da shi wannan mutumin da suka tura ya shiga a wannan ba tare da isan a lokacin ba tare da sahabbansa guda goma da wancan kauli ya faɗa maka kenan shi mutumin da ya zo ya shiga zai fito da shi isan a kashe shi da ya shiga sai ya dade da ya dade sai suka shiga suka faɗa ɗakin sai Allah ya ɗauki isa sai ya sa masa kamannin isa shi wannan mutumin da ya ce zai fito da shi a kashe ne sai suka kashe shi suka fito da shi jikinsa ba na isa ba amma kansa na isa ne to shi ne allah ke ba da labarin ƙarya suke yi su dai nasara gaba ɗayansu ba tare da jayayya ba sun yadda yahudawa wai sun kashe isa sun tsire isa ga ma alamar yadda tsirewar ta yi shine suke ɗaurawa a wuya abin nan da suke ɗaurawa a wuya bai kama da kadangaren nan wai alamar yadda yahuda suka yi wa isa kenan alamar wai yadda yahuda suka yi isa kenan shi cross din nan to shine ainihin a lokacin su daga ba sai nasara suka kashi uku akwai nasoriya akwai malakaniya akwai yakubiya na tsoriya su aqida suka ce wane mutum ya kashe isa isa wane mutum ai jikin isa ne suka kashe amma isan da kansa ai wane su suka kashe isa jikinsa ne suka kashe amma shi bai tabu ba rikafin jikin mutum kowane mutum wannan jikin nasa buhun jikin ne ba shine jikin ba shi jikin ainihin na gaskiya wanda yake dauke da rai da hukunce hukunce yana cikin wannan jikin to su nasoriya suka ce haka aka yi su malakani suka ce e ko jikin ne dai aka kashe shi jikin isa na gaskiya din ma ya ji jiki su ko yakubiya suka ce ba wata magana yahudu sun kashe isa kawai sun tsire shi ba wani tawili amma duk da baki da Allah ya karyata su ya ce wa ka taluhu wa ma salamu ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahu amma dai an rikitar musu sun kashe dan uwansu ne suka yi tsammanin isa ne suka kashe wa inna ladina salafu fi lafi shakkin minhu haka su kashe uku ma na tsoriya da barakaniya da yaqubiyya ma da muke jayayya su ma har yanzu ba wanda ya tabbatar da gaskiyar yadda lamarin yake suna cikin shakka wa inna ladina salafu fi lafi shakkin minhu ma lahum bi min ilmin illa tiba'az ba su da wani sani na gaskiya game da annabi isa alaihi salam illa tiba azzanni sai dai bin zato zato kawai suke bi wannan su shata su faɗa wannan su shata su faɗa to shine lokacin da Allah ya kissanta wa annabi lamarin annabi Isa tun lokacin da mahaifiyarsa ta shiga tana wanka ta ga wani mutum ta kore shi ta ce kana tsoron Allah ko ka zo ka same ni in wani ni ba mutum bane mala'ika ne na kawo miki da sarkakakke ya haɓa da gulaman zakiya aka yi ta kistar aka yi ta kistar da aka gama Allah ya gaya mace zalika isa ibn maryam daul haqqil ladhi yabda duk maganar da kaji ta shafi isa ba gaskiya ciki sai wanda na gaya maka nan shine gaskiya abin da alqur'ani ya faɗa game da annabi isa shine ainihin gaskiya duk sauran shata suke suna faɗa ما لهم من علم إلا اتباع الزن وما قتلوه يقينا وسكشه أكي يقيني سنتبتا سنكشه وهريا الزن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان عزيزا حكيما illa tiba azan nan akwai mutane yanzu a cikin malaman addini wanda suke wai ba a kiyasi cikin addini suka ce dalilin su ba a kiyasi cikin addini Allah ya ce illa tiba azzan ai zato suke bi shi ko zato ba ilimi ba ne saboda haka mu a wurinmu in ji su can kiyasi ba ilimi ba ne wa inna zana la yughni min haqqi shay'a ba su yarda da kiyasi ba to mu kuma sauran mazhabobi da muka yarda da kiyasi ai kiyasi ta ƙariri ne addini abu uku ne abinda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da abin da ya aikata sallallahu alaihi wasallam da abin da aka ga aikata a gabansa ya tabbatar to wannan addini kuma hukunci ne tare da sun fi junansu magana tashi aiki aiki ya fi tagriri akwal af'al tagrirat tagriri shine annabi ya aiki ma'azu jawa zuwa yaman ito in ka je in ka zo ma hukunci yaya za ka yi yace ya rasulullahi zan yi hukunci da abin da yake cikin alqur'ani ce in ka nema baka samu ba fa je zan yi hukunci da sunnarka sallallahu alaihi wasallam abin da ka wada da abin da ka aikata to in kana ma baka samu je zan yi kokari da kaina in yi kokari in yi kokari har in gano inda gaskiya take yace sai annabi ya buƙi da dai alhamdulillah da waffaqa rasul rasulillah na gode wa Allah da yawa manzon manzon Allah muwafaqa akan abin da Allah yake so kaga annabi ya tabbatar da ijtihadi kenan kuma akwai hadisin da yake cewa man ijtihada fa asabu fa ajrani wani ta da ba a wani ajin wahi duk malamin da ya zama kamun ijtihadi to in ya ijtihadi ya gane gaskiya an ba shi lada biyu in ya ijtihadin sa ya kuskure an yafi masa kuskuren sa an ba shi lada daya saboda haka kiyasi abin aikatawa ne wajen malamin ijtihadi dalilin yawancin duk abin da ake aikatawa na addini to ta wannan hanya ya zo mana domin abin da Allah ya faɗa da abin da annabi ya faɗa su biyun nan su ne kaɗai tabbataccen gaskiya duk abin da wani ya ijtihadi ya samu sunansa zato ina zaton haka abin yake ta hanyar zato din nan ne aka samo furu'a na malamin fiqh ta hanyar zato ina zaton tunda mun nemi aya ba mu samu ba mun nemi hadisi ba mu samu ba mun ne hukuncin sahabbai mu samu ba ni a zato na wannan hukunci yana kama da abu kaza yana da abu kaza yana da abu kaza ni a nawa hukuncin sa kaza wanda ya kawo abin da ya fi nawa zan bar nawa in bi naka wannan shine ake kiransa ijtihadin malamai wanda da su ne aka samu mazhabar hanabiya da ta malikiya da ta shafi'iyya da ta hanbaliya da ta sauran mazhabobin musuluncin da aka yarda da su ta hanyar wannan ijtihadi ko ijtihadi duk zato ne abin da yasa zaton da aka ce wa inna zalamu min haqi shay'an ai ga yadda aka ce shi zaton akwai wanda yake zamowa gaskiya akwai wanda yake zamowa ba gaskiya ba ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا حبا من يقل ما في بينه وبين كل لن تراه إن shi zato a can akan yadda aka faɗa kenan amma kuma a cikin suratul isra'i fir'auna ya ce wa inni la'azunnuka ya musa masura fir'auna ya ce musa kai din nan ina zaton kai mai sihiri ne ya tabbata shi musa mai sihirin ne to yanzu ya zama ƙarya ne Musa ya amsa wa inni la zunnuka ya fir'aunu masbura kai kuma fir'auna zaton kai halakakke ne wannan zato ba ya tabbata ko bai tabbata ba ashe zato watan zama ƙarya yakan zama gaskiya saboda haka dole ne a bi zato cikin buru'a duk hukunce hukuncen buru'a zato ne mukarana ce kiyasi ne amma kuma sai waɗanda suka isa ba suke yi malamai wanda suna da kayan aiki sun san usulul dini sun san usulul fiqh sun san lisanul arabi sun san ko menene wanda yake da shi ake hukunci ba wai daga mutum ya dan iya larabci kadai ya isa yin jari wane mutum abin yana da nauyi wato yadda abin yake magabar mutumin da yake da diga da kwano da cebur ba yana aikin hanya ba zai yi gada zai yi gada ai mai diga da kwano da cebur ba zai yi gada ba sai mai injunan kayan aiki to su masu ijtihadi suna da injunan kayan aiki ba wani cebur ne da da da diga da kwanon sarki ba وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه saboda haka mutane su ji tsoron shiga cikin addini kana ɗan ƙaramin almajiri iri na ka ce wai za ka shiga kai hukuncin da zai warware hukuncin mutanda alhali su mutanda ɗin nan ilimin suka yi da gasken gaske a rasalafin أعلى برضوان ربهم وقد درسوا نهج الرسول وهجموا sun sun riga sun karanta addini sun rairaye sun gane komai da komai amma almajirai irin mu su zo irin yanzu ce za su yi wani hukuncin da zai warware wancan ai ƙarya ne wai idan masu gadan sun yi gada ka zo da diga da cebur da kwano za ka iya rushewa saboda baka yadda ba ka zo da diga da tebur da kwano za ka rushe gadon nasu tabbin da ake yi kenan kana ɗan ƙaramin armaji wai ka ce za ka lalata abubuwan da manyan malamai suka riga suka tabbatar Allah kuma ya tabbatar domin Allah ubangiji ya ce uban shaƙiƙin rasulun ba ma ta bayyana da hudu wa yattabi ghayra sabilil mu'min walli ma tawalla rusuli jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah ya saba da hanyarsa hanyarsa ta saba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙi bin hanyar muminai mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam to ta inda ya tafi inda ta can za mu tura shi zuwa jahannama saboda haka duk abin da kaga an tabbatar a yanzu cikin mazhabobi da maganganun waliyai mazhabobi fuqaha'u da mazhabobinsu da maganganunsu waliyai da ɗariƙunsu da ma'rifarsu an riga an tabbatar tuntuni yana nan ba wani almajiri ko wasu almajiri da za su fito yanzu su ce za su lalata mazhaba ko hanyar mariba ya yiwu a irin wannan sai dai kamar yadda mutum ya zo bakin kogi yana gudu sai ya yi fitsari a ciki da ya gamu da masu ɗiban ruwa ta kogin ya zo fitsari ya zo fitsari ɗin shi da ya yi fitsari a kogi wai ya zo ya yi fitsari a kogi sai ya koma da ya koma ya gamu da masu ɗiban ruwa ta koma kogin duk ya zo fitsari ai wasa ne wasa ne manya mutan da waliyan Allah sun riga sun karbi addinin nan da gaskiya sun yi aiki a kai masu banna ba su da iko su yi banna sai Allah ya tona musu asiri guda ka a rike abin da mutan da na kirki na gargari wanda suka kawo misali su dan hodiyo sun zo sun yi ijtihadi sun jaddada addini sun yi abubuwa na gargari kin zamani ya kawo wai wai kar a yi sallah ma a masallacin da suka kafa to irin waɗannan abubuwa na da abin dariya ne abin takaici cikin addini almajiyar su ya su rushe abin da mutan da mutan kirki suka gina وما ولا تشب لهم وإن الذين اختلفوا لم يكملوا ما لهم من اتباع الذل وما قتلوا الجنة بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما كان الله يا رجال يا دوكي إيسا ya ajiye shi a sama sama ta, ta biyu nan kuma mujassimin masu cewa Allah yana sama suka ji ayoyin Qur'ani duk sun goyi bayan mu ga Ar-Rahmanu Ar-Rahim sabe ga amintu man fi samai ga ko barrafahu Allah ilayhi Allah ya dauke Annabi Isa ya kai shi wajensa a sama kenan sai muka ce musu a to ai Allah ya ce ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله Allah ya ce duk wanda ya fita hijira daga gidansa to ya in dai ya tafi Madina wajen Annabi to ya je wajen Allah ne da manzon Allah Allah a Madina yake a lokacin Allah yana ko ina mai hijiran nan ya tafi al'arshi ne a'a Annabi Ibrahim an umurce shi da ya kaura da ya kaura ya ce inni muhajirun ila rabbi na yi hijira zan koma wajen ubangiji na al'arshi ya koma Allah in ya faɗi magana dole ka yarda ba za ka iya sa in Allah ya ce yana kan al'arshi dole ka yarda in ya ce yana ko ina dole ka yarda in ya ce ko ina yana nan tare da komi na ta uwa ma'akun aina ma kuntu aina ma kanu dole ka yarda karka sa hankalinka shi Allah ubangiji ba a samu ba a gane lamarinsa da hankali hankalin dan adam takaitacce ne haka yake a daure yau zai gano abin da ya shafi zatin Allah sai dai a yarda barrafa Allah ilai Allah ya ɗauki Isa ya kai shi wajensa amma ya ajiye shi ne a sama ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yi Isra'i da Miraji ya tada annabi Adam a sama ta daya ya yi magana da shi ya wuce sama ta biyu ya tada annabi Isa da annabi Yahaya a sama ta biyu kamar yadda ya tada annabi Yusuf a sama ta uku ya tada annabi Idris sama ta hudu annabi Harun sama ta biyar annabi Musa sama ta shida annabi Ibrahim sama ta bakwai kai ina ce duk suna wurin Allah a su duk suna wurin Allah ne ko to kaga kowanne asamomin da aka same su saboda haka yan ce kuma ubangiji akwai hadisin da yake cewa idan sudusin dare yayi ubangiji yakan ce yakan sauko sama ta kusan nan ta duniya kan ce ina mai neman gafara maza ina mai neman bukata biya maza nan rahamarsa ce take saukowa yake saukar da rahamarsa ya shimfiɗe da lokacin da bacci yake da daɗi amma an ce Allah ya sauko sama ta ƙasa to akwai sama guda shida kenan a kansa akwai hujubai a kansa akwai al'arshi a kansa akwai abin da yake iya hawa a kan Allah wa in an kaddara in dan hankalin mu na mutane Allah ya sauko sama ta kusa nan to sauran sama shida a sama a kansa sama sama da shi sauran hujubai sama da shi sauran al'arshi sama da shi sauran abubuwa wanda suke ba waɗannan ba duk suna sama da shi Allah kuma huwa qahiru fawqa ibadihi sarrafahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima wa in min al-kitab wa in min al-kitab ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب لا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا kowa da kowa daga cikin alal kitabi da yahuda na tsara duk kowannensu ran da zai mutu sai an kawo an nuna masa gaskiyar domin ranar da kowa zai mutu za a fito da gaskiya a fili a fito da ƙarya a fili tun baka mutu baka gani da cikin gaskiya kai ko cikin ƙarya kake in kana cikin gaskiya kai ta murna in kana cikin ƙarya kake a a mai da ni duniya a mai da ni duniya a mai da ni duniya zan gyara aiki na a mai da ni duniya zan gyara aiki na ina ya mutu da sara'in kenan ranar da duk asiri zai bayyana mutum ya rika cewa ina ma za a mai da shi duniya yanzu kan ya ga gaskiya to ranar da mutum zai mutu ba yahudi sai mala'iku masu ɗaukar rage ya makiyin Allah da ka ce annabi isa ƙarya ne sai masa duka a bayansa ka ce annabi isa ƙarya ne sai ce na yadda annabi isa wanzon Allah ne na yadda annabi isa wanzon Allah ne na a lokacin da wannan yadda yake wannan imanin ka wuce inda ake yin sa kamar imanin fir'auna ne lokacin da ya ga halaka amantu annahu la ilaha illa allazi amana banu isra'ila bai wuce na yadda annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ana dukan sa ran da zai mutu na yadda annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne aje na ai yanzu kam yadda ka ba za ta samu shiga ba an riga an rufe har kuma nasari in ya zo mutuwa za a ce masa ai da ka ce isa dan Allah ne kace izan ba Allah ne a a na yadda iza baban Allah ne manzon Allah ne ina lokaci ya wuce shine wa in min alil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mawti kowane ɗaya daga cikin alil kitabi lalle sai ya imani da Isa kamun ya mutu fassara ɗaya kenan fassara ta biyu annabi Isa zai dawo ƙarshen zamani Allah ya kawo da shi lafiya amin zai zo ya aiki da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda da ba aka faɗa wai ga sallallahu alaihi zaka nabiyina da ma ajana ku min kitabin hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala aqrantum wa akhadtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin ubangiji ya kira dukkan annaba a fadarsa tun ba zo duniya ba ya ajiye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan aike ku aika idan lokaci ya yi amma ga babban ku kowannen ku in yana cikin aiki babban naku ya zo ya same shi zai aje aikinsa ya taimaki wannan annabi ya zama mataimakinsa kun yarda mun yarda to shi kenan ba wanda ya samu wannan sai annabi isa shi kadai shine ya yi zamaninsa na annabcinsa da manzancinsa kuma zai zo ya zamani cikin wannan addini cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda zai ganar da mutanen da suke cewa suna kan addininsa ga yadda gaskiyan addinin take shine wa in min kitabi illa da yin annabi kabla wutu idan lokaci ya annabi sa ya sauko dukkan kiristoci sai su bi shi su irin addinin da yake yi addinin da yake yi ko shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka ce wa in min kitabi illa da yin annabi kabla wutu kamun annabi Isa ya zo ya dawo duniya ya zauna ya aure ya yi shekaru ya mutu to kowa sai ya bi shi a lokacin ne addini zai haɗu ya zo guda ɗaya addini a ɗaya sallallahu alaihi wasallam wa yawmal qiyamati yakunu alayhi shahida ranar tashin kiyama annabi Isa zai zama shaida akan mutanensa wanda suka yi imani da shi ya shaida sun yi imani wanda kuma suka yi ƙarya suka ce shi Allah ne ko shi dan Allah ne sai Allah ya tambaye shi ya isa na maryama a anta qulta lin nasi tattazuni ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu an aqula ma laysa li in kuntu qultu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik innaka anta alam ma qultu lahum illa ma amartani bi nuzu wa rabbi wa rabbi kuntu alim shahidan ma kuntu fihi karannan ya shaida wanda suka yi imanin gaskiya da shi ya rushe da na shiga aljanna wanda suka yi masa ƙarya kuma sai aka su gidan ƙarya wai ba ki wata kuma yake gidan وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ملت لهم وبسد ما سبيل الله كثيرا su yahudu dai har yanzu an kawo an dawo kan maganar su fa bi zulmin min alladina hadu saboda zaluncin su su yahudawa haramna alaihim tayyibatin muka haramta musu abubuwa masu daɗi uhillat lahum wanda da halal ne a wurin su in sun yi laifi kaza sai mu ce to yau ku an haramta kaza in sun zage laifi kaza sai ku ce an haramta kaza wa alladina hadu haramna kullu dhikr ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الهواي او ما اقتدى بهم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لسالكون kullum suka yi laifi a ce an haramta kaza an haramta musu cin kitse an haramta musu kaza an haramta musu kaza saboda zaluncin da suka yi ne ake musu wannan Allah ce da nai haka in ban zalunce su ba akan gaskiya nake su ne suka warware alkawari suka jawo abin da zai cuce su haramna alaihim muka haramta musu tayyibatin abubuwa masu daɗi uhillat lahum wanda da halal ne a gare su wa bisaddihim an sabilillahi kathira da kuma tsare mutane da suke yi kan shiga hanyar Allah tsare mutane da suke kan shiga hanyar Allah a zamanin Annabi Isa sun tsare Yahudawa ɗan uwansu sun hana su bin Annabi Isa Yahudawan zamanin mu kuma suna tsare mutane suna hana su bin addinin Annabi Muhammadu kar ku yadda addinin addinin na terrorist ne addinin kashe mutane ne addinin zalunci ne addinin kaza kaza ne suna hana mutane shiga addini amma kuma hankalin mu musulmi ya daure an ce wai addinin mu addinin kashe kashe ne na zubar da jini gaskiya ne addinin annabi isa babu yaki babu yaki ba yaki balle zubar da jini addinin sa addinin ba yaki ne addinin kirista to wai yaya aka yi aka ɗebi bam-bam da yawa aka ce bagadaza aka yi ta kakkashe mutane tsofi da yara da mata ba su yi laifin komai ba su ma musulmin ne suka kashe waɗantan tun daɗi musulunci shi ne bai kashe mutane mutanen da aka kashe a bagadaza wanda wa musulmi ba ne suka yi wogayya da bam da komai suka zo kakkashe su ba mutuntaka tsakanin su ba zumunta tsakanin su ba wani abu tsakanin su suka zo ka kakkashe mutane su kuma fa addini su ne ba su aka shi mutane haka da aka ɗauki makami aka je afghanistan aka yi kakkashe mutane har yanzu ana kashewa sai an ce addinin musulunci shine addinin kashe mutane tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har aka gama jihadi har abin da ya biyo yanzu in ka lissafa mutanen da suka mutu aka kashe zuwa jihadi ba za su kai jama'an da aka kashe a afghanistan da aka kashe a baghdad ba yawansu saboda haka ashe ba addinin musulunci dai addinin terrorist bai kashe mutane ba su ne dai terrorist din masu kashe mutane haramna da tsayi ba hillallau wa bisaddihim saboda sun tsare mutane an sabilillahi ga bari shiga hanyar musulunci wai hanyar musulunci hanyar terrorist ne ba hanyar terrorist bane akwai dai terrorist ne su ne masu ɗaukowa bom kaya kaya daula kamar kusan talatin da wani abu zo su rufe ƙasa ɗaya su ta zuwa mata wuta su ta zuwa mata wuta ba ta yi komai ba a'a wai ai an hango ne suna da wani makami a boye kuma ai an tura mutane baradi sun je sun duba sun ce babu makami a Baghdad makamin da ake wada babu shi aka ce akwai shi a babu shi akwai shi a wani daga aka ɗauko daulolin duniya aka zo aka rufe ƙasar aka ta kakkashe mutane to da wannan da yadda musulmi suke ina ina terrorist suke mu dai ba terrorist bane alhamdulillah mu musulmi addinin mu addinin zaman lafiya ne in an samu waɗansu mutane daga cikin mu masu kakkashe mutane ko suna ɗaura ko suna shiga mutane suna ƙona su wannan ba da izinin addini mu suke yi ba na su ne can na banzancin su suke kashe mutane ba addini mu ne ba su umarni ba ba addini mu ne musu izinin kashe mutane ba addinin mu yana ce wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ban yadda mu kashe rai wanda Allah ya haramta sai da haƙƙi haƙƙin ko aka ce haƙƙi in ya kashe mutum a kashe shi idan ya ridda bayan ya karɓi musulunci saboda zai bata mutane a kashe shi sannan kuma in ya yi zina yana babba saboda kar ya bata mutane shi ma a jefe shi haka kuma in zai tada hankalin ƙasa kamar juyin mulki kamar watsa kalmar musulmi shi ma wanda ya wannan a kashe shi ya yarda iyaka abinda musulunci a kashe duk bai fi mutum biyar ba da izini dai amma ko da ana yaƙi da mutane ɗaya zai ya fambaro a guje sai ya zo wajen shugaban musulmi ce ka taimake ni mutane za su nakar da ni ka taimake ni sai mu karɓe shi mu ajiye shi wa ina hadu min al mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta ma karama Allah thumma ablighu mamana ana yaki da mutane ba abokan yakin ma inda ya fafaro a guje ya zo a taimake ni mutane za su kaje ni wani rigima ya ya faru tsakanin su to sai mu karɓe shi mu ajiye shi Allah ya ce a karɓe shi a ajiye shi ya rika jin karatun Qur'ani har lokacin da shi da kansa yace yanzu kan ko na koma wajen mutane na ba za su yi mini komai ba sai a mai da shi ko ba ce tilas ya zo musulmi ba a'a ajiye shi aka ce addinin addinin zaman lafiya ne sunansa islam duk wanda ya yi addini da wani abu ba da halin ba halin addinin ba malaman addinin masana addinin za su fitar da gaskiyar abin su nuna ga gaskiyar yadda addini yake duk abin da aka shafa masa ƙarya ne kamar iya abubuwan da suka faru kwanan nan a Barno da Bauchi da sauran wurare ai wannan ba aikin addini bane ba aikin musulunci bane musulunci bai ce ai haka ba musulunci bai ce a tashi ai ta kakkashe mutane wai da sunan jihadi ba a'a wannan sunansa yakin sunkuru kuma babu hujja a yi haka ba inda aka ce mutane su haɗa kai su faɗa wa mutane da yaƙi da sunan jihadi alhali ƙasa akwai gwamnati akwai gwamnati ko da ba a yarda da gwamnatin ba ta riga ta zama gwamnati dole a bi ta saboda kiyaye jinin mutane musulunci bai ba da izini wasu su haɗa kai su ce za su yi jihadi ba ba yarda ba jihadi wani mutum ne basarake mai ƙasa musulmi wanda aka masa mubaya da sunan alkitabu sunna al-sami wa ta'a to wannan mutum wanda aka yi masa mubaya akan wannan to shine zai aika wa makwabta ina kiran ku zuwa kalimar Allah ku zo mu bi Allah guda daya in marasa addini da Allah da yayi ka yayi mu shine zaka zo mu bi idan ya ce ba zai bi ba aka to ku zo mu rubuta zaman lafiya haka kuma in yana da littafi ce ka zo mu bi Allah Allah da kasar cikin littafin shi za mu bi idan ce shi ba zai bi ba ce zo mu rubuta zaman lafiya to sai waɗannan abu duk sun gagara sannan sai a yi maganan kare kai kare kai haka musulunci yake amma ba yadda wasu ƙungiyar mutane don sun samu iya sun ba su ƴan makami ƴan kaɗan sai za su yi gwamnati za su halakar da gwamnati kotu ba yadda musulunci bai da wannan ba musulmi addini musulunci addini zaman lafiya ne wa zulmin alladhina hadu بل رفعه الله إليه وكان أجر إن من آل الكتاب إلا رجل من النبي قوله فيه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلا لهم وبسد عن سبيل الله كثيرا وبسدهم saboda tsare mutane da suke an sabilillahi gaba da shiga hanyar Allah yanzu yahuda da yawa suna son shiga musulunci nasara da yawa suna son shiga musulunci amma manyan su ba za su yarda ba in ka shiga musulunci ka halaka ka fita dangi ka fita dangi ba ruwanmu da kai za mu karbi jarinmu da ke hannunka za mu fitta kai cikin dangi mu za mu fitta kai cikin cikin kowane association namu za mu kwashe duk abin da yake hannunka ka yi asara shi kuma in bai dubi Allah ba shi kenan sai ya biye musu ya zauna tare da su amma yake ya bi Allah mai sama mai kasa mai koyi mai kowa don mutane sun kishi mai yara sa saboda haka tsare mutane suke yi kar a shiga musulunci kar a shiga musulunci shi babban laifi cikin laifukan da suka yi to bisa da wasu lillahi kafira wa ku mu riba to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye imanin Allah ya kiyaye addinin Allah hakika duk duniya yanzu ba wanda bai san Allah ya aika nan Muhammadu ba wanda bai sani kowa ya sani sai dai mutane su hana shi bi kowa ya san annabi Muhammadu gaskiya ne Qur'ani da gaskiya ne Islam na gaskiya ne sai dai mutane da wasu abubuwa su hana shi bi darura amma kowa ya san annabi Muhammadu gaskiya ne Allah ya kiyaye Allah ya Allah ya kiyaye mutunci Allah ya samu zauna lafiya albarka da Allah zauna Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya samu zauna lafiya Allah ya halaka mu da karin mutunci albarka da Allah ya sallallahu Allah ya kiyaye mu da bukatun mu sai mu kafa wurin mu albarka da Allah sallallahu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu ya kiyaye mu da malamu da malamu malamu da saka shi da alheri Allah ba Allah ya biya mana bukata Allah ya biya bukatun mu da ke neman addu'a wurin mu Allah ya ba mu alheri duniya da Allah ke mu sharrin duniya da lahira barka da Allah da Allah da kuma sai mu hadi bismillahir rahmanir rahim billahi rabbil alamin فاتيان بلاد الغاد إياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى على سيدنا محمد الفاتح المأمور والخاتم لما سبق ناصر الحكم والهادي إلى صراط المستقيم وعلى قدره بالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله